أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون نعم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة نعم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن بوليه ما شهدنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم barka mu da sake saduwa a safiyar wannan wuni mai tarin albarka ta asabar tara da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da biyu da watan biyar a lisanin turawa miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci a jiya mun tsaya aya ta hamsin da biyar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوما قوم تجهلون أرم يا كرنت آية همسين شدة أبا موسى مفسرة تبا kafin mu shiga tafsirin aya ta 56 akwai wasu saƙonni guda biyu da suka shigo min tun ranar jiya saƙo na farin baran addu'a ne yake bawa yake cewa malam a sanya mu cikin addu'a ta larura da Allah ya jarrabi su ta rashin lafiya muna tawassuli da wannan alkur'ani da ake karantawa musamman ma a cikin wannan watan mai tarin albarka dukkanin waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da ke da lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bota wasu da lafiyar da Allah subhanahu wataala ya hore muna wayanda suke kwanciya a asibiti Allah subhanahu wataala ya tausaya ya ba su lafiya wanda suke kwanciya a gida su ma Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya duk wanda da bai da lafiya Allah subhanahu wataala ya azurta sa da lafiya ya kuma babu ikon gaba ɗaya aikata ayyukan alkhairi da lafiyar da Allah ya ba mu sako na biyu shi ma barin addu'a ce wata yar uwa ta ce malam ina fama da zawarci tsawon shekaru dan Allah samu addu'a to Allah subhanahu wataala ya yassare ya bata miji na gari duk dukkanin yan uwa da mata suke zaune suna dakon mazajen aure Allah subhanahu wataala ya ba su mazaje na gari bi rahmatihi allati wasi'at kulli shay'in eh yan uwa maza kuma su ma suke fama da gauranci ko kuma suke son kari Allah subhanahu wataala ya yassare ya ba su mata na gari bi rahmatihi allati wasi'at kulli shay'in karkashin wanda muke addu'a dukkanin mai wata bukata ta alkhairi ya Allah muna tawassali da azumin da muke na watan Ramadana da kuma karatun alqur'ani jihadi da muke yi da sallolin tarawihi da muke ta yi ya Allah kai kace a roƙe ka kana karba ya Allah muna tawassuli da wannan ibadat Allah dukkanin mu kowa da bukata ta alkhairi ya Allah ka biya mu kowa bukata ta alkhairi za mu tashi aya ta 55 sai Allah ya ce ولوطا إذ قال لقومه أتعتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون الله يتي ولوطا إذ قال لقومه ألا تتقون كتنا كأنبتا مسلاباري ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الرجال شهوة تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه الله يتك أنبت موسى لابار النبي لوط عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذ قال لقومه يا إند يتي ومتاننسا متانن غرينسا دا الله يتورو دن يمس وأبي أتأتون الفاحشة يبذاك زوى بنا jiya mun karanta muka ce kalmar alfahisha watan kalma ce ta zo ma duk abin da yake mummuna duk aiki wanda bai da kyawu sunansa alfahisha duk abin da baya da kyawu wannan alfahisha ne jama'a mun fahimta to annabin Allah ya ce atatuna alfahishata wa antum tubsiru yanzu shi kun kun zo wa alfahisha wacce alfahisha ce suke yi shine luwadi su jarraba da aka jarrabe su da ita ita ce luwaɗi ka san kowace al'umma da abin da irin Allah yake jarrabata da ita annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa cewa inna li kulli fitna inna li kulli ummatin fitna inna li kulli fitna ummatin fitna kowace al'umma da irin abin da Allah yake jarrabata da shi kowace al'umma kamar kowane mutum da irin abin da Allah yake jarraba da shi a rayuwa inna li kulli ummatin fitna sai manzo Allah ya ce wa fitnatu ummati al-mal fitnar al-umma ta manzo Allah ya ce mu ku iya ka jarrabe da shi wani game da kuɗi sai ya ce da lallashi game da kuɗi wani game da kuɗi sai ya bada uwarsa wani game da kuɗi sai ya je ya auro mace don dai a yi tsari da ita to su kuma fitar da Allah ya jarrabe su da ita luwaɗi da maza a cikin gari sai mutum ya kuma bai shawar namiji bai shawar mace da aka halitta masa sai ya komo yana kwanciya da ɗa namiji kaga sai wannan kaumun ta ji haluna ne an wawanci bautar ta yi wanka duk mata suna da mata zaɓa zaɓa cikin gari amma ba sa biyan bukata su da su sai su dawo suna bin bukata da maza Allah ya ce wa lutan ka ambata musu tarihin annabin Allah annabi lut id qala li qaumihi lokacin da yace wa al'ummarsa atatuna al-fahishata wa antum tubsiru yanzu za ku zo wa al-fahisha kuna yin liwadi alhali kuma kun san cewa banna ce sabon Allah ne haramun ne Allah ya haranta tafsirin bayan mun karanto adrar kin liwadi irin cututtukan da liwadi suke sanyawa har ma bincike na malumai likitoci a addini sun tabbatar da luwaɗi yana sa mutum ya dinga asilan yana kwarara wasu ruwa su ba madi ba kuma su ba jini ba luwaɗi yana sa wannan abu yana sa kuma wasu kuraje su fito mutum gaban mutum har ka kai inda mutum baya iya watan kunciyar iyamaci yana kace shawa kwata-kwata Allah ya sauke wa antum tubsiruna kuna ganin a wannan banna ku zo kuna aika wa banna kuma kun san banna ce yace a innakum lata'tuna ar-rijala min shahawatan min duni nisa yanzu ku kinnan za ku dinga zowa maza ta bangaren biyan bukata kaga Allah subhanahu wataala da ya tashi wajen bangaren sa shawa sai aka sanya bangaren shawa tsakanin namiji da mace nan ne ake shawar juna kamar da muke bayani wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaruna akwai wa'azantarwa a cikin wannan kowane abu sai Allah ya shekara biyu domin kowane dan kowane jinsi ya dinga wato morar jinsinsa baturewa da tashi tashi tashi kerawa sai da kira komai zashi sai da ya sa biyu saboda baya tafiya sai da biyu ɗan nan baya tafiya watan siffa ta ubangiji shi shi kadai ne wa fi kulli shay'in ayatu tadullu ala annahu wahidu shi shi kadai ne ilayni amma duk abin da za a hada na rayuwa to dole sai an hada abu guda biyu yace a innakum lata'tuna ar-rijala shahawa yanzu kun zo ku dinga biyan bukatar ku ta shawar da Allah subhanahu wataala ya sanya muku a ce wannan shawar za ku dinga biyan ta ne wajen iya maza min dunin nisa'i kuma bayan matan da Allah ya halitta sai ce bal antum qauman tajhalun tajhaluna ku je kai mutane ne wanda akwai wauta tare da ku mutane da kuri da kun bace mutane ne dan balanci ya muku ba ku fahimci fikihun rayuwa ba ai in mutum ya fahimci fikihun rayuwa saboda Allah ga nama ni da ka da dankali in dai ba rashin lahiya ba aka raka la ga nama ni da ka da dankali ga madara na kai na ta sabara to in ba da fituhura ya bace musu ba ga mata da Allah ya halitta muku dan amfanin kawunan ku dan biyan bukatar ku sai ku zo kuna biyan bukata wa maza annabi Allah ce bal antum qaumun tajhaluna ku da mutane ne wanda akwai wauta sare da ku sai Allah ce fama kana jawaba qaumi Allah ya ce fama kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatahharuna da annabi nuhu ya musu lutsu ya musu wa'azi sai mutanen garin suka taru masu liwadin suka ce to kun ga dai annabin Allah lutsu dai ya cika wa'azi wa'azinsa to ya kamata ku doka wa lutsu mataki dan in ba ku doka matakin wannan za a yi in ba ku doka wa annabin Allah mataki to wannan za a yi da wanda kuke samu kuna dan beba yawa kuna biyan bukatar ku da su zai waye musu da kai sai kuma su zamanto ba su shawar wannan abu to gwara ma tun wuri akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da mutanen annabi da shi kansa daga cikin garin su da in ba haka nan matsala za a samu suka ce innahu unasun yatafahharuna su dai mutane ne wanda suke watan tsarki suke da tsarki suna tsarkaka da duk aikata wani abu wanda yake na alfasha إنهم أناس يتطهرون كاغا فعل ما مزيد بالتاء والتضعيف يتطهرون سنا ما سيوا أركا دك أبين ديك سابون الله باسا زوما سابون الله to tun da su ba su san sabon Allah kuma suna hanawa to kuma ba ku hankali ba za su hana ku to kuma kun ga kurigi kun yi ajice kun saba game da wannan abin hana ku fa ta- duk wanda zai hana ku game da wannan abin to ya ɗauko watan ya ɗauko ƙalubale abu na fari shine ku kore su daga cikin gari kuma kun ga duk wanda zai bi rayuwar mu ta yanzu sai ga sunna ce ta mutanen farko da mutanen ƙarshe ta kafirci idan mutum ya cika wa'azi so ake a rabu da shi wace hanya za a ɗauki matakai domin a raba al'umma da wannan mutum wasu da kashewa a kashe su nawa aka kashe ta farkin da'awa wasu kuma a kulle su wasu kuma a yi musu shari a fitta su daga cikin gari innahum unasun yatadahharun sai Allah ya ce aya ta gaba
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها Mm.
إلا امرأته قدرناها من الغابرين Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tseratar da annabin Allah annabi Lutu ba shi kadai ba Allah ce wa ahlahu da iyalansa wai da duk suka yi imani daga cikin al'ummarsa da har cikin iyalansa Allah ce sai muka tseratar da su domin Allah subhanahu wa ta'ala baya bari a walakantar da bayunsa Allah ce fa anjaynahu sai muka tseratar da annabi lutu wa ahlahu da iyalansa illa ra'atahu sai dai Allah ya istisna ya ce banda matarsa kun ga matar annabin Allah matar annabi lut Allah ya ce banda ita qaddarnaha min al-ghabirin ai tini Allah ya ce a cikin lawil mahfuz mun rubuta mun kaddara cewa tana cikin waɗanda za a halakar kai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin su yace daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin wannan shi kina maka cewa dan babanka ya zama malami to aikin babanka daban kuma aikin ka daban ga annabawan Allah ma daban aikin su daban aikin su daban matar annabin Allah ce wajen kina matar malami kina sauraron music kina matar malami kina kallon dandali kina matar malami kina fita wadda take ta kauce wa addini kina matar malami kike wajen biki tun saye sai magariba ki dawo yawon gadi cikin gari wannan bai raba ki ba wai karatun malam daban karatun aikin ki daban wallahi gashi shi yasa wallahi akwai hadari da yawa sai dole zancen iyali sai kai control wallahi musamman irin mata wani na lokaci wallahi sai da control in ba ka control yanzu ne mata ka ta tura ka jahannama kana malam da da kin duk wuri wallahi sahun gaba a ga malam sun mutu mutu cikin jahannama me ya kashe matar shi ka fito maka daman na sha gaya mun cewa mafiya yawan ɗalibai ilimi ba su damu da karanta da mata su addini ba mafiya yawan malamai ba su damu da karanta da iyalinsu addini ba suna faɗi tashi kan karanta da ɗiyan mutane addini sai ka isa kuma an bar ta baya gidansa ba a karatun addini sai ga matarsa ba ta san ta ɗauko ƙur'ani ta yi muraja'a ba yana fita ta kunna arewa ta kamo tana kallo duk wani dandali duk wani dandali sai ta sirrikin sa duk wani feton da wani sayari tana tana tana mutaba'ar sa tana mushahada kuma matan malami nan yana zan yana karanta arba'una hadisi gidansa ana arba'una tsiya yana karanta da mutane an abi hore da can kuma su arabe zango ki abinda suke cikin gida yana tinka yana wani sai kaga dan malam ya taso tsagera saboda kallon indu yake yi ya ga da ake tsageranci a ta ajima shi ma ya doka Allah ya sauke to Allah ya ce ban da matarsa Allah ya ce mun kaddara mata tana tana cikin wa'anda Allah subhanahu wataala zai mi zai halaka sai Allah ya ce wa amtarna
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Allah ya ce wa amtarna alaihim matara sai muka kwararo musu da ruwa kwararowa ba irin ruwa wannan da ake mai wanda zaka je kai shuka ba da muke ta dakon Allah ya sako da ruwa masu albarka mu je mu yi shuka ba irin wa'annan ruwan ba su ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo garin annabi lot ruwa ne na duwatsu kuma wa'annan duwatsun daga jahannama sannan kuma kowane dutse Allah ya rubuta sunan kafirin da zai kai ma atak kaga shi Allah subhanahu wa ta'ala wato nakiyar Allah da banci halittar Allah da banci in Allah ya tashi danka ke mutum ba sai an tsaya ana abin nan ba sai an tsaya ana fare-fare shi Allah kai tsaye ne inna ma amru idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun lokaci dai Allah ya ce wa corona ta watsu duk duniya sai ta watsu ce kawai da aka shiga cikin tashin hankali sai suka imonce yanzu ya za a yi sai ka ce to tun da an shiga imuwa taro al'umma ke sashi duk a ce da wani ibada sai aka ce da komai na ibada kaga ai kasuwanci ba tsira ba so da na al'umma ne amma aikin Allah sai ka duk a tsira kuma wannan jarabawa ce Allah ya danya gwada bayan Allah na gari wasu da yawa da su riga cikin wannan abu ba sani ba wasu kuma sun faɗi sarran su wasu kuma abin da suka faɗa sai abin sai abin ya wuce za ga abin da zai biyo baya Allahu akbar
to Allah subhanahu wataala ya sha mana wa'azi irin wannan in musibu ta zo Allah ce falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu dan ya Allah ya ce da annoba ta zo tadarru ba ku kaskantar da kai ba ba kuma Allah subhanahu wataala aka rike alqur'ani aka shiga masallacin aka ta addu'a Allah ce walakin kasat qulubuhum sai dai dalilin da yasa ba su koma masallaci ba Allah ce kasat qulubuhum kai mutum na ci dukiya haramu kuma ya zauna lahiya a same shi da imani Allah ce zuciyarsu ta rigi ta ƙeƙashe daman gidan haramun abincin haramun mota haramun isansun da ake sha haramun kuma kuɗin haramun mata aure su da kuɗin haramun Allah ce asab qulubuhum zuciyar ta rigi ta bushe ta ƙeƙashe ba imani a ciki wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sai shi ya kawata musu cewa ai ga mayar solution shine ku like kaza a like kaza a like kaza kuma sai suka aikata Allah ya shirye da mu to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amtarna alaihi matara sai muka kwararo musu da wasu irin ruwa ruwan duwatsu Allah ce fasa'a matrul munziri Allah ce fir ai ruwan da aka yi wa wanda aka yi magargadi in Allah ya muku wa aka turo mana suka yi muku wa'azi ko ku wa'azuwa to wa'azin Allah ya aka tashi sai ya yi muni da shi wa'azin Allah halakar da al'umma tun an karanto alqur'ani an karanto hadisi kun ki bari to baka ga yanzu mazinata da Allah ya tashi jarraba su ba ya ake wa'azi aka ce su banzina suka ki bari sai Allah shi hala mutum ne bai ya shi da sai shi kuma ya killace kansa yanzu bai ma so a gani sai ga ya kuma ya mai tuwa taratama ya ta yi shakkan jiwa ya ta yi taratama minahiki na an taimaka wa'azi ya bai to da haka wa'azin Allah yake duke da tara sai ta kare sanu sanu sai ga ciwon bai warke ba kuma ga dukiyar ta kare kuma ga matan da ake takama da su sun gushe shi iyan kuma ba ba su tarbiyyar sai su zamanto yanzu su ke kintiki su cikin gari haka Allah yake Allah ce to wa'azin da muka yi musu ruwan da aka musu Allah ce sun yi muni da ruwa ne da halakarwa Allah ya kare sai Allah ya ce قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير مما يشركون الله خير مما تشركون الله أكبر الله تقول الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سألت الله خير أما يشركون الله يتي قل كتي يا النبي الله النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم alhamdulillahi ka ce yabo da godiya ya tabbata da Allah akan baiwa da neman da Allah subhanahu wataala ya muku ku annabawan Allah wa salamun ala ibadihi alladhi istafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah da Allah ya zaba malaman tafsiri sai suka yi sabani suka ce suwaye bayin Allah da Allah ya zaba wasu suka ce ai annabawan Allah ne suka ce ibadihi alladhi nastafa suka ce ai annabawan Allah ne wasu ka ce a'a sahabban shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne wanda Allah ya zabe su da annabin Allah kowanne daga ciki ta fassara ya yi alhamdulillah godiya ta tabbata da ubangiji wa salamun amincin Allah ya tabbata ala ibadihi allazi nastafa akan bayan Allah da ya zaba man fiyayo malaman tafsiri sun tafi akan cewa bayan Allah da Allah ya zaba su ne annabawan Allah ya zaka gane wannan kurare da dama Allah subhanahu wataala ya kai salamun ala ali yasin salamun ala nuhin salamun ala salamun ala salamun ala kai har Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai ce wa salamun al mursalina amincin Allah ya tabbata akan manzannin Allah suka ce kaga bayan Allah da Allah ya zaba su ne ba manzannin Allah wanda Allah ya zaba Allah ya zabe ka da annabta ya baka to Allah ya maka komai a rayuwa to Allah ce wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata akan bayun Allah da Allah ya zaba wannan malamai suka ce Allah yana ladabtar da manzon Allah ne kasan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na shi ya tarbiyantar da ni shi ya rene ni kuma ya kyautata reno na tarbiyantarwa ta manzon Allah Allah ya bashi jawami'in kalim magana ɗaya manzon Allah ya yi in aka tashi rubuta sai a rubuta mujallabi goma kan wannan magana saboda mutum ne wanda ke da kai fasaha yana da fasaha da balaga to annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tara masa jawami'ul kalim kadibi irin littafin ibn al-qayyim jawzi yayi wannan bayanan ya ka hadisai Allah ya tarbiyyanta da manzon Allah akan ya dinga wa sauran annabawa addu'a wa salamu amincin Allah ya tabbata kuma dukkanin annabawan Allah amintattu ne Allah ya aminta da su sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci ku masu imani akan ku dinga wa manzon Allah salati kuma ku nema masa abinci الحزابي الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا أمن تأتي سكريما من ذن الله sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji kiran sallah idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai maka ce Allahu akbar Allahu akbar duk abinda ladan ya maimaita ka faɗa sai wajen hanya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah idan ladan ya kare kiran sallah abinda ake da bukata kai wa manzon Allah salati annabi Muhammad wace duk wanda yake min salati bayan kiran sallar ladani ba abinda zai hana min shiga aljanna sai mutuwa in ya mutu da tauhidi kenan har ga hanyoyin samu aljanna nan sannan kuma kamar Allah ce ka roƙa min alwasat wal fadila kai addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma har zuwa ƙarshe sannan kuma akwai dama an baka occasion ka dibi duk abin da ka roƙi Allah na rayuwarka sai an baka shi injin manzon Allah tsakanin kiran sallah da iqama to Allah ce wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allah khairun amma yushrikun sai Allah yake tambaya yake tahdidi duk duniyar mushrikai wai Allah ne yafi cancanta da abotawa ko kuma mushrikan da ba gumakan da ba sa ji ba su da Allah da ya halicci sama da ƙasa ya halicce ka ya maka duk wani abu na rayuwa ya turo wa'annan annabawan baki daya ya halakar da wa'anda suka cancanta halakarwa wai Allah ne ya fi cancanta da mutum ya rika ya bota wasu ko kuma mushrikai gumakan da ba sa ji ba sa gani gumkin da bai ji bai gani bai cutarwa bai amfanarwa shine ya fi cancanta da ka rike ka bautawa ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ai ba sai an ba da amsa ba sai Allah ya ce
amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum min as-samai ma'a fa anbatna bihi حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا تنبت to شجرها
tambaye su أإله مع الله ba su ji ba ba su ji ba أإله مع ƙara الله mai ta wannan ayar أإله مع الله babu alarama بل هم قوم يعدلون Allahu akbar Allah ya ce amman khalaqa samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a fa anbatna bihi hadaiqa zata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha sai Allah ya ce a ilahum ma Allah bal hum qawmun ya'dilun Allah ya ce amman khalaqa samawati wal ard ko shin wanda ya halici sammai guda bakwai da kasai guda bakwai kaga Allah ya tambaya a ilahun ma- a ila a Allahu khairu amma yushriku sai Allah ya zo yake shiro ni'imar da Allah ya yi mana a rayuwa sai Allah ce amman khalaqa samawati wal ard shin wanda ya halici sammai guda bakwai wal ard da kasai Allah maka girman Allah subhanahu wataala da Allah ya tashi girm- gina sama babu wani injiniyar a duniya da ya taimaka ma Allah subhanahu wataala balantana ya fiddo wani plan a ce ga plan injiniyar ne ya fiddo shi ya ba Allah ya gina babu shi duk injiniyar kin duniya ba wanda ya taimaka ma Allah wajen halittar sammai kuma babu injiniyar duniya wanda zai cewa ya daga kai sama ya kalla ya ce nan sama ta goce babu shi ba a yi kuma za a taɓa ba har abada Allah ce wai shin wanda ya halicci sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai wanda in ka kalla babu kaucewa cikin halittar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tsaye da sama da adalci wa an zana lakum minas sama'i sannan kuma Allah ya sabuko muku daga sama ya turo daga sama ma'an ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko muku da sama tana da ruwa tana ruwa duk duniya ba wanda isa ya tattara hadari ya zo muku da ruwa wallahi duk duniya ba agro kai ba komai kai wallahi a tara hadari giragizai su taru sabko da ruwa wannan ikon Allah subhanahu wa ta'ala ne in kuma akwai wanda ya iya sai ya yi mugayi babu sai Allah to ta inda inda ana yi ai da wani wani wani gida ne sai ya sa a yi mai kullun gida ne ruwa ne kullu ana yayyani ka su da daga adam su da son jin daɗi amma sai to ba mai yi sai Allah shi kuma Allah ba ba wanda sai cewa Allah ka ya tilasta Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce wa anzala lakum minas sama'i ma'a Allah ya zubo muku ya aiko ruwa daga sama kuma ruwan sai Allah ya tantance sai Allah ya tumo muku ruwa daidai bukatar ku fa ambatana Allah ce sai muka tsirar bihi da wa'annan ruwan da muka aiko hada'iqa sai ga gonaki Allah ya ce za ta bahaja suna kyalli suna kyawu sai ga ciyawa ta fito ana ruwa akwai ciyawa da ba sai an shuka ba fituwa take yi ribi iko Allah subhanahu wataala ruwa ne wa Allah zai sa a yi ya zubo da ruwa wanda yau in kai in ka cika in kai shekara kana a ruze gidanka tawa ba ta hitowa amma ka ribi ikon Allah eh ake ruwa daya ka zai ba ka dai tawa ga tana ta fito Allah ce ma kana lakum an tumbitu shajar haku kinnan duk wani agronom na duniya Allah ce wallahi yayi kadan kuma ba zai iya fito da wannan cawar ba babu wanda ya isa aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ka yi karatun gonan daji nan za a haɗa kaza Allah ce zai wannan da bakin ku dai baki iya wannan hada hada amma ku fito da abu daga ƙasa Allah ce wannan aiki namu ne ma kana lakum an tumbitu shajarha ba wanda ya isa ya fito da tsirru daga cikin ƙasa Allah ce sai mu inji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tambaya sai Allah ya ce a ilahu ma Allah malaman tafsir su yi sabani wajen fasar wannan ayar kauli guda biyu a ilahu ma Allah ibn ibn kasir yace wai shin akwai wani ubangiji tare da Allah da ya taimaka wa Allah wajen halittar wa'annan abubuwan duniya akwai wani Allah tare da Allah da yake bada ordikin sama ta zuba da ruwa babu akwai wani allan da yake fitar da tsiro bayan Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani allan da yake sanya ƙasa ta bude cawa ta fito banda Allah subhanahu wa ta'ala suka ce a'a a ilahun ma Allah shin akwai wani allan da ya cancanta akwai wani abin bauta tare da Allah da ya cancanta abotawa jama'a babu in ka dibi iri yadda Allah ya maka duk wa'annan wa mata'allakum wa li'an'alukum sama da ka gani amfanin dan annabi adam ne wallahi sama da kake gani amfanin ka ne Allah ya yi ta rana amfanin ka ce wata amfanin ka ne duk Allah dai ya nuna a alqurani duk abin da ka gani a rayuwa Allah ya shi ne dan amfanin dan annabi adam Allah ya ce a ilahu ma Allah yanzu akwai wani ubangiji da za ku bautawa kuma bayan Allah akwai wani ubangiji da ya cancanta ka bautawa ba mai bada mulki sai Allah ba mai saukewa sai Allah ba mai ɗorawa sai Allah ba mai bada kuɗi sai Allah ba mai talautarwa sai Allah ba mai sanya rashin lafiya sai Allah ba wani wanda ya isa ya baka lahiya in ba Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce bal hum qaumun ya'dilun su dai mutane ne waɗanda ya'diluna watan suna kokarin sanya wani masiri wani mai kawa da Allah subhanahu wataala adi suna son su nuna cewa akwai wani wanda yake yin wani wanda ba Allah ba kai wannan abubuwan kafirar makka ma shawa sun tabbatar Allah ce cewa yi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulanna Allah in ka tambaye su wai sama sai su ce Allah wai ƙasa Allah yo America ita ce ake takawa da ta a duniya ta san cewa wannan sama ko da aka halicci kakannin kakannin uwayensu akwai ta kuma ba halitta dan annabi Adam ba ce sama akwai ta sannan kuma sun san da cewa ba su suka yi ta ba ƙasa akwai ta ya kullum ba gyara mai zon fulashi ake ba an taba kai gyaran sama ba ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ko ta ɓarki duniya ba su take ba ta haɗa wadda take so rikici ta gyara wadda take so ta taba ganin a gyara cikin halittar Allah subhanahu wataala ba ta iya ba ta yi kaɗan to Allah ce mutane ne dai waɗanda suna kokarin sayya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya suna kokarin daidaita Allah da bayunsa har kaga akwai wanda yake iya maka wani wanda wanda ba Allah ba la akwai wani gani yake kudin da ya samu malam wani na ya bashi to da shi ya mai alluna wani gani yake yi mulkin da ya samu a wani na ya bashi saboda shi ya mai kaza ya manta Allah shi ke bayarwa lokacin da Allah ya so a ganshewar wasu ƙasa ba malamin dubu irin malawa da sun taru wallahi ba su bi da shi mulki an kare da shi kuma saboda Allah bai bukata gare shi a mulki shi Allah shi ke bar kuma shi ke juyarwa a ce kafiri ba shi ya fika tunani matsayin ka kana musulmi wai kana sallah guda biyar kana gani a'a musu wane da naka gane su ta musu ba su wa'azi ko ba su tsokanan mutane su bayan Allah ne addu'a ɗaya suka yi kahirci suke yi suna aiki da bakakin aljannu Allah ya sauke شالت أمن جعل الأرض قرارا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
Allah ya ce amman ja'al al-arda qarara dalili na biyu sai Allah ya ce amman ja'al al-arda qarara shi shin wanda ya sanya al-arda kasa qararan matabbata mustaqirra kaga Allah ya tabbatar muku da ƙasa Allah ya shimfiɗa ta sai Allah ya shimfiɗa wannan ƙasa shimfiɗawa kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya bayani sai Allah ya ce waja'ala khilalaha anhara kuma Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya shimfiɗa muku ƙasa sai ya sanya ku mazaunan ƙasan sama kuma ya sanya cikin wa'annan ƙasan anharan gulguna filafkin ne tekun ne ga wannan teku na ina ne ga wannan kana kana karantawa a afirka dai muna da teku guda eh, nawa ne wanda suka fi kowane girma cikin cikin historiju wanda ke yana yana ganin su akwai afirka akwai akwai annil na harun nil akwai senegal akwai congo akwai zambiza kuma akwai niger manya manya kenan ko ga na duniya kuma irin su eh, mississippi wanda shi ne a naharkin da kowane girma a duniya to kaga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya zuba da wa'annan watan filarkin nan inda take takama da ruwa ai ba ta sa ba ba na ta bane Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya mata su Allah ya ce waja'ala laha ai waja'ala khilalaha anhara Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin wannan kasar gabas da yamma kudu da arewa ruwa ne jama'a balma inda mutane suke rayuwa ya kwatanta da inda ruwa suke in ka kasa kasa ɗaya kashi uku kashi eh, ta karba kasa kashi biyar kashi uku gaba da ruwa ne idan ka roƙa wannan ƙasar duniyar gaba ɗaya ka raba ta kashi uku eh, kashi biyar kashi uku wurin da babu kowa duk ruwa ne ba ƙasa ba ce sosai onze ne ba ko ko san cikin cikin ɗari kashi saba'in da ɗaya cikin ɗari duk ruwa ne kashi ishirin da tara ne kawai ke ni wuri da ke ƙasa inda ke da ko ake rayuwa a ciki duk ruwa ne kaga Allah ya ga dama da su ma sai ya halakar da mutane amma sai Allah ya kyale kuma ka ga yanzu mafi yawa inda ake badala irin kasashen turai turai wajen ruwan ne ake zuwa wajen badala idan an ce maka dimansh ko samedi weekend ka je Cote d'Ivoire ka gani lokacin nan ne ake zuwa duk wata weekend nan ne ake zuwa wajen sabo Allah subhanahu wataala Allah na ya ga damar dare dai Allah ya ce duk su halaka da kowa kuma su kare da kowa Allah ce sai muka sanya ruwa a cikin wannan kasar ba don amfanin Allah ba dan dai amfanin mu din annabi Adam sai Allah ce waje alala hara wasiya sai Allah subhanahu wataala ya sanya duwatsu masu ɗaure ita wannan ƙasar alƙai Allah ce al'antami da duku dan kada ƙasa ta ruga da gudu kar ta tafi da ku sai Allah ya sanya duwatsu ya kwanda ne kinta ya ɗaure ta ba za ta iya motsawa dutse Allah ya sa ya ɗaure wannan ƙasar dan amfanin muɗin annabi Adam Allahu akbar sai Allah ce waje ala bainal bahrain hajiza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tsakanin al bahrain ai tsakanin ruwa guda biyu ruwa masu daɗin sha da ruwa masu gishiri Allah ya ce hajiza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya virgil wato rabewa tsakanin sai Allah ya rabe tsakanin wa'annan ruwan guda biyu مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان التي فبأي آلاء ربكما تكذبان ruwa ne suna suna rayuwa huri guda amma Allah ce ba sa haduwa da juna wa'annan hadha minhum ujajun wannan ruwa ne watan masu dadin sha kuma wannan masu gishiri ne Allah ce ba sa haduwa wannan sai aikin Allah subhanahu wataala ba wanda sai wannan ka hada mai da ruwa ka ce ka ce ba za su hadu ba ai dole sai sun hadu to Allah ya ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku albahrain ruwa guda biyu ruwa masu gishi da kuma ruwa masu daɗin sha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa musu ya hana musu cakuɗuwa ba sa karuwa da juna sai Allah ya ce a ilahun ma Allah wai shin akwai wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani ubangiji wanda ya kamata mutane su riƙa suna bautawa a duniya wanda ba Allah ba Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafi yayo mushrikai Allah ce ba sa da ilimi ba sa da ilimi jahilai ne ba sani ba ba san girman Allah subhanahu wataala wa ma qadarullah haqq qadari ba su san Allah ba matukar sanin Allah subhanahu wataala sai ka ga mutum in musulmi ne ma yana kiran kansa musulmi in bai san Allah ba sai ga shi duk in ba yana dan wasu abubuwan ba sai ga a shi rayuwa sai dole sai da ana dan ana tsayuwa shi ya manta tsaye da ake a rike Allah a duk gaskiya sai Allah ya kare ka wallahi ai maka karhuna sun kai sun kai kwanni aikin banza wanda Allah ya tashi kama ga sai Allah ya kame ta da karhunan ka duka kuma sai Allah ya halaka ka ba su maka amfanin komi to shi kare mai karhuna inna suna amfani ai da bai cikin talauci ba ka taba ganin malamin tsuba da kuɗi duka kake kowane ash'asa a gabar zaka gansa da bakin riga ta dan ya koma riga ko guga bai bata da Allah ya sauke to ina ana kuɗi shi ya tsashi bai yi son kuɗi ba akwai wanda bai son kuɗi a rayuwa amma guda biyu ne kuɗi da mata kowa na son sai dai son da wani yake wani yayi na wani Allah ya samu dace Allah ya bamu masu albarka Allah ce bal aktharuhum la ya'lamuna sai dai mafi yawan mushrikai Allah ce ba san gaskiya ba ba san girman Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce amman yujibul mudarra amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu
لكم خلفاء الأرض أإله مع الله babu بل هم بل قليلا ما تذكرون Mm. Allah ya ce amman yujibul mudarr idza da'ahu kaga burhan na uku kenan ko dalil na uku cikin abubuwan da Allah yake yi. shin wanda yake yujibul mudarr wanda yake karba ma wanda yake cikin damuwa wanda shiga cikin halin haulayi wanda shiga cikin kunci na rayuwa wanda gari ya mai zahi sama zahi ƙasa zahi aljihu ba ko dala girawa ba shinkafa wanda in ka daga hannu ka roƙa shi Allah shi ke turo maka ya baka akwai wanda ke wannan bancin Allah bukatu ka ta rayuwa akwai wanda ke biya ku zuban da Allah subhanahu wataala sai ko da a ce misali ba a ce ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ba kadan shi aka ce wani abu sai wasu wasu kaya sai amalu ko to wasu abubuwan kuma sai Allah subhanahu wataala dan adam yayi kadan ya ko babanka ne mahaifinka da ya haife ka kullum ka zo ka tara mai hannu babu ba ni ba wata sai baka ta gari na maganga amma shi Allah ma in baka roƙon shi hushi yake da kai wani ce la tas'alanna bani adama hajatan kada ta roƙi dan annabi adam ya biya maka bukata ya ce dan annabi adam lokacin da kake bukata kake roƙa sai ya gadabu hushi yake yi ya ce amma Allahu in tarakta su'alahu yaghdab Allah in ka bar roƙon Allah hushi yake da kai wa bani adam hina yus'alu yaghdabu mutum kuma lokacin da kake tambaye shi sai ya bata rai in ka cika roƙon mutum kana da ka ko ko da kanin ka ne uwa ɗaya uba ɗaya kanin ka ne Allah ya bashi kuɗi in dai zawa kake kullun ka tara hannu ya baka wallahi akwai da in ka zo sai ya bata fuska ka ga mutunan banzan zane ya zo shi bai da ajin kuma kuma sai da bashi Allah ya ce amman yujibul muqtar wanda yake karɓa ma wanda ya shiga cikin halin damuwa cikin musiba cikin bala'i baka da lafiya ka ce wayo Allah na kan Allah ya koma na kai kadai ka shiga cikin wata musiba ka daga ya Allah Allah kai min kaza Allah kai min kaza ba wanda sai maka wannan sai sai Allah subhanahu wataala sannan wa yakshifu su kuma yake wato koraye yake yayi damuwa da musibu in baka da lahiya ka ce Allah in talauci maka yawa ya maka duka ce Allah ya ka shiga cikin tashi hankali kasa ka shiga cikin tashi hankali a kira maluma a ce a roki Allah duk abin da aka shiga na rayuwa Allah kada mutanen wanda yake rishi imanin su ba abin nan bane shi malami an bashi daga addu'ar zanen suna ya yi mata ta ciki ta haihu sai ya zo ya zana mai suna baban shi ya mutu ya zo ya yi addu'a ana cikin tashi hankali a kira malamai su yi addu'a amfanin malamai kenan da an an ɗauki malamai ba kowa ba su aika su kawai kenan ina mala ina mala har kuna go har wasu gogowa suke baban wani mutu alhaji bari mu tahi abu a gama sahun gaba kuma dala goma bai ɗauka ya baka ka rike Allah subhanahu wataala amma ni yujibul mudarra idza da'ahu shin wanda yake karba ba wanda yake cikin damuwa lokacin da ya roki Allah subhanahu wataala shi wa Allah shine yace a roƙe sa Allah ya ce a roƙe sa zai karba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce manzon Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyu'minu bi wal yurid falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ce idan bayuna suka tambaye ka game da ni Allah ce fa inni qaribun Allah ce ni kusa nike Allah yana karɓa bayunsa wallahi mu riƙe addu'a addu'a ta kudin mai imani addu'a ta ba a son mutum ya wasa bi addu'a sai ka dinga addu'a fa saboda yanzu kana ganin kai baka da ko dala wallahi wani ka tsore mai dani kana ganin kai baka mallaki komi ba keke gare ka wani bai da keken gani yake kaiwa ne harka ce alat da cikin shi da yake to dole irin wa'annan sai da addu'a Allah ya kare ka da minal jannati wan nas akwai su cikin aljannu akwai su cikin mutane Allah ya kare mu wa yakshifu su kuma Allah shi shine wanda yake kuraye wanda yake watan cire duk wani mummunan abu wa yaj'alakum khulafa al-ard sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ku mazauna ƙasa mazauna duniyar sukanul ard ku zaman to paysan ku zaman to nation cikin cikin cikin ƙasa wannan su huce wannan su huce a ce wannan republic ta huce wannan ta zo kaga shi Allah shi ke sanya ku khulafa kuna masu mayo juna yanzu Niger ba muna cikin saccen wacce ta saccen republic kaga ai mun horo ina premier republic take ta ta huce ina dai zama republic ta tahi tura zama republic yadda kuma duka wa'ancin suka ce wallahi ina rantsuwa da Allah ka sacce republic za ta huce sai kuma a kuma ana bada labari ayi sacce republic a Niger wa yaj'alukum khulafa al-ard shekara 30 da suka wuce baya eske ko ka dauki shekara 30 da suka wuce baya sarakan tawa su ne yanzu masu mulkin ta su ne eske mulkin tawa shekara 30 shine kenan gobe da kintawa shekara talatin shi ne ina suke wa'ancan sun huce kuma Allah ya kawo wasu haka kuma Allah subhanahu wata'ala yake jujjuyawa kuna wa'azin na watan sai a waye kun ba muke yi ba mun tahi ko kuma muna duniyar nan ba a yi da mu haka haka lamarin Allah subhanahu wata'ala yake kana duniya sai a dinga yi ba da kai ba kuma can da an yi da kai wai ja'alakum khulafa sai dinga sanya kuna masu mayewa responsible a duniya ku yi zamanin ku wuce wasu su zo shi yasa in Allah ya baka jagoranci da takama da na alfahari da na zazzare idanu kana cewa zaka dauki mataki sai Allah ya dauka maka mataki sai a dinga yi ba da kai ba kuma ka zo neman alfarma a kima idan wasu ka zo suka nemi alfarma ka kasa musu sai Allah ya ce a ilahun ma Allah ko shi akwai wani abin bauta tare da Allah subhanahu wataala akwai wanda ya cancanta abota ma wanda ba Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne daga cikin ku ke gane wannan karatun kaɗan ne ke gane cewa jiya fa ba mu bane a mulkin su wane ne yau su wane sun tafi haka mu ma mu yi abin da za mu yi a hankali mu wuce a dinga ambata mu da alkhairi Allah ce kalilan ma tazakkaruna kadan ne ke gane wannan karatu sai Allah ya ce aya ta gaba أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله
babu تعالى الله عما يشركون Allah ya ce amman ya hadikum fi zulmatil bahari wal fi fi zulmatil barri wal bahar shin wanda yake girkin ku yake dora ku a tafarki ne kake fi zulmatil barri wal bahar a cikin dukun sarari da kuma cikin teku kaga mutum na tafiya cikin dare cikin bakokin jirgin ruwa kai ka san Allah yake girkin sa wallahi mutum cikin dare ka kawo mashin ka ta kana tafiya Allah yake tsare da kai kuma shi ke girkin ka wallahi Allah ce mu muke shiryar da wanda yake tafiya cikin jirgin ruwa da ma wanda yake tafiya a sarari a mota ko a mashin ko a doki Allah ce mu ke dora shi sama hanya ya gane cewa ga hanyar zuwa gari kaza nan ga hanyar zuwa gari kaza nan sai Allah ce wa man yursilu riya bushran baina yaday rahmati sannan kuma mu su Allah mu muke tuko da waton arriya iska Allah ce sai mu aiko iska ka ji alamun ruwa ka san iska in za a yi ruwa iskan sai Allah ya sanya shi daban kana jin kanshin kana jin wannan kanshi sai ka kai wuri kaza a yi ruwa ko kuma za a yi mana ruwa ba wanda ya sai da wannan iskan wallahi sai Allah subhanahu wataala a tado muku jirage zai girgije to daga wuri kaza Allah ya tuko shi wannan aikin Allah subhanahu wataala ne wa man yursilu riyah bushran baina yaday rahmati kuma wane ne wanda yake turo watan iska tana mai bushara tsakanin al'umma tana mutane bushara cewa ruwa za su zo ai wa'annan ruwan rahmat huwa rahmatul lil bilad wal ibad rahama ce da ta ƙasa da kuma mutane da ke cikin wannan duniyar shi ne Allah ce bushran baina yade rahmatihi tana mai bushara rahama za ta zo ruwa za su sauko mutane rayu za ta sauko za ta ji sanyi sannan kuma ƙasa za ta jiƙa kaga rahama ce sai Allah ya ce a ilahun ma Allah shin akwai wani ubangiji tare da Allah wanda ba Allah subhanahu wataala ba akwai wani abin bauta wanda ake bauta wanda ba Allah subhanahu wataala ba akwai wanda ya cancanta mutane su roƙe shi ruwa wanda ba Allah ba abu kasan an yi shekarun da irin shekara ko bakwai ne a baya aka shiga cikin jarabawa ga garin nan aka fita aka tun ruwa Allah bai ruwa ba yan bori suka da suka yi kuzullu kuzullu su aka sako da ruwa wani turro ne ka ce wala hanyar bai dawo musulunci ba ba wanda ya isa ya zubo da ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce ta'ala Allah amma yushrikun girma da ɗaukaka ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala girma da ɗaukaka ya ƙara tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma yushrikun game da abin da suke hada Allah subhanahu wa ta'ala na shirka akan suna hada Allah madaukakin sarki da wasu halittu wanda ba Allah ba wanda su kansu suna watan suna gudun ceto kawunansu abin da bai iya amfani da kansa da kansa bai ya cuta da kansa sai a dawo ana danganta shi da Allah subhanahu wa ta'ala kaga mutum yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka kuma shi Allah baya son shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi janna ita shirka musiba ce Allah ya kare mu da shirka malamai sun yi rubuce-rubuce kan shirka akwai shirka karama akwai shirka babba shirka kala-kala ce almuhim wallahi mu tashi zuwa makaranta kowannen mu a miƙe bari garin ka tsuwa ce ni yanzu shekara ta hamsin da biyar shekara sittin ban iya taya makaranta cikin ɗan yara ka yi shekara sittin amma kun baka bar shan ruwa ba har yanzu ka yi shekara sittin baka bar shakar iskan Allah ba har yanzu kuma ga shekara daina zuwa karatu kaga wannan bacewar basira ce Allah ya kare sai Allah ya ce aya ta gaba أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah ya ce amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu shin wanda ya fara kirkira halitta a farkon al'amari halitta ta annabi Adam thumma yu'idu sannan kuma Allah ya mayar da shi bayan ka mutu an sanya ka cikin kabari ka zamanto kasusuwan ka sun duk sun tarkake inin alkiyama kuma Allah ya tattara halittarka kaga Allah ya mayar ka kenan kamar da Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa aka halicce mu kuma cikin ƙasar zamu koma kuma karo na gaba cikin ta Allah subhanahu wataala zai fitar da mu to kaga Allah subhanahu wataala ya halicci dan annabi Adam da ƙasa sannan kuma a gobe alkiyama sai Allah ya medo ka ka tashi gaban Allah subhanahu wataala tsirara ba riga ba wando ba hula ba rawani ba kaciya ba aski ga akaye su maka zaga zaga kana ta tumsa aikin ka wallahi wa allaysa lil insani illa ma sa'a inin alkiyama kenan ka tashi ga ka ga Allah rannan ba ka iya tserewa Allah subhanahu wataala in nan duniya ana maka wa'azi ka bari ka ki bari nan gaban Allah wallahi kai ka wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard kuma wanda yake azurta ku daga sama ya azurta ku da ruwa ruwa su sauka sannan kuma da kasa Allah ya fito muku daga tsirrai ya fito muku da dawa ya fito muku masara ya fito muku hatsi ya fito muku wake ya fito muku gujiya ya fito muku gashiya ya fito muku tamakka ya fito muku wacece duka wannan ba ku bai wa Allah ko dala ba to baka gani ba duk shekara birje na kasa sai an hida wa ministerkin harkar kiyo da noma kuɗi education sai an hida mata nawa aka hida ma Allah a ce gane Allah shi Allah shi ke kaza to ita ministerkin ita ministerkin noma take da abinci Allah ke fita kayansa amma kuma sai an ba ta sauta gaba da ta aiki amma shi Allah zai bukatar gobe sai Allah ya ce wanda yake fito muku da arziki sama da ƙasa sai Allah ce wa man yarzuqkum minas sama'i ya azurta ku daga sama shine ruwan sama Allah ya muku ruwa wanda ba wanda sai muku wannan wal ard sama kuma Allah ya fito muku da cimaka gashi na ai abinci ku ci salatu ku ci kombetar ku ci wace ci gashi nan salace wa a ilahu ma Allah wai shin akwai wani Allah tare da Allah wanda yake ya fito muku da kombetar akwai wani ubangi da ke kawo muku salati akwai wanda ke kawo muku shu akwai wanda ke fito muku da hatsi sai Allah ce kul hatu burhanakum in dai daga sai kuke akwai wanda ke iya yin wannan wanda ba Allah ba a gurin ki ne ke hiddo da waɗanda suke sarrafa wannan yayi kyawu ba Allah ke sa yayi kyawu ba Allah su kawo da lallan ku ku kawo hujjoji in kuntum sadiqin in dai har gaskiya kuke sai Allah ce kul la ya'lamu ma fis samawati wal ard قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا إلا الله وما يشعرون وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في بل الآخرة ادارك علمهم في الآخرة مم.
بل هم في شك منها
مم.
بل هم منها عمون Allah ya saka maka da alkhairi ya kare ka nan ya kamata mu kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi